بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم على اله وصحبه والتابعين المنهج الى يوم الدين حق قدره مدار العظيم za mu ci gaba da karatun ahalari manzumatul ahalari ina aka kwana al-hushu'u fi salati maganar tsoron Allah a sallah ita sallah babban abin da aka wato ya kawo aka wajabta ta don ɗan adam ya nuna tsoron allan da ke zuciyarsa a cikin sallah shi yasa babban abin nema kenan a sallah ɗan adam ya nuna tsoron allah ya nuna hururi ya nuna cewa shi fa a matsayinsa na musulmi ya yi imani koyaushe allah na tare da shi Allah yana ganin sa duk abin da yake sanda kuma yake sallah Allah ya bude masa fadarsa ne ya shiga fadar shi yasa ashe babban abin da yake wajibi a kansa ya nuna tsoron Allah ya nuna hurure a wannan zamanin wa kullu ma yulhi anil hushu'i fiha fa ka fikirin fidduna mamnu'i ko wa kullu ma yulhi anil hushu'i fiha dukkan abin da yake hani daga abin da zai dauke hankali daga tsoron Allah a cikin sallah shine kuma shi bane to a fiha a cikin sallah ba na zaton an yi wannan baitin ka fikirin fituna kamar tsayawa a tunanin duniya mamnu abin hanawa ne ba daidai bane kana sallah amma tunaninka yana kan duniya kana sallah tunaninka ya zamo akan sallah kana sallar nan a kowane matsayi akwai abin da aka ce kai akwai wakacin da aka ce ka karanta fatiha akwai wakacin da aka ce ka karanta sura akwai wakacin da aka ce ka ruku'u kai tasbihi a ruku'u akwai wakacin da aka ce ka daga daga ruku'u akwai wakacin duk abin da ake na sallah dai akwai abin da ake faɗa ma kai to akalla ka tsaya duban ma'anar wannan ma ka tabbatar ka sifantu da wannan ma'anar amma ba daidai bane kana magana da Allah iyyaka na abudu amma kana tunanin wani abu domin da abin da kake tunani a sannan to a hakika wannan kake bautawa ba Allah ba shi yasa ka nuna wauta ka nuna jafa'i a janibin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa wani malami yake faɗa cewa ai irin wannan sallar da ake yi a maimakon ma a ce lada aka samu abinda aka cancanta a samu late saboda ba a nuna san ba a nuna tsoron Allah a zuci ba a nuna furure fasulun walissalati nurun azuma ko bihi yuniru kullu qalbin aslama wa inna ma yanaluhu man hasha'a fa in ataita lis-salati faqra'a wa farrijil qalba min ad-dunatasil wa bi muraqabati maulaka shtagil ذاك الذي لوجهه تسلي وأتجدنها له تذلي بفعلها وعزما مجلا بقولها وعازقا تكلا وحافظا an ɗauke fataha ta alhamdar ake a mayakan zadin wajen karantawa bi ƙauli ha wa hafizan tuhilla bi na ƙasi na wasu wasatin makana a zama la ta turki shaidana yal'abu yal'abbi kalbika yal'abbi kalbika ila an yuzlima kalban wala zata salati tuhurama fadawimil hushu'a fiha tahsha لنهيها عن منكر وفوشا ولتستئن في ذاك بالرحمن فالمستعان خير مستعان فصل wannan fasali ne walisalati nurun azuma ita sallah tana da wani haske mai girma hasken da yake cikin sallah a hakika ya fi duk wani haske da dan adam yake gani a duniyan nan ƙarfin haske saboda me ita sallah an buɗe wa ɗan adam ƙofa ne ya shiga fadar Allah wannan ma yasa yake maganar da Allah kai tsaye iyaka na abudu iyaka nasta'inu kamar gashi ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa to akwai inda yake mai haske kamar fadar Allah rana da haskenta ta kai kamar hasken fadar Allah subhanahu wata'ala shi yasa aka ce ita sallah tana da haske mai girma biyaniru kullu qalbin da wannan hasken ne duk wata zuciya ta musulmi take haskaka da wannan hasken duk wata zuciya ta musulmi wanda ya cika sharaɗi take haskaka
wa inna ma yanalu amma a gane ko da yake an ce wannan hasken akwai yiwuwar duk musulmi ya samu haskaka da ita ba kowa yake samu ba inna ma yanaluhu man hasha wanda yake mai tsoron Allah shi yake samun wannan hasken
fa in ateta shi lis-salati yasa matukar zaka zo ga sallah in ka zo ga sallah fakba ka nuna kaskan da kai ga Allah
wa farijil ka ɗauka cewa sallar nan fa da za ta yi sallar nan fa da za ka yi ta yi ita ce ƙarshen wadda za ka yi a duniya kuma in ka koma ga Allah rayuwar ka madawwamiya ta dan ta dogara ne akan yanda ka kyautata sallar nan domin an faɗa farko abin da ake fara dubawa a aikin bawa sallarsa in sallar ta yi to sannan ne ake cewa a kawo sauran ayyuka na kirki a duba amma in sallar nan bata kai ba to sauran ayyukan ma ba ma a bukatar a kawo su ba ma a bukatar a ce a kawo su sai sallar ta yi sannan ne ma ake magana a kawo sauran ayyukan to dai kuma wannan sallar fa ita ce ta karshe da zaka da yawa wanda ya sallah yana ganin to ai habbaɗi yana yin sallar amma ta zama ita ce ta karshe in ta yi kai ma ka zamo haka babu bane wanda yake nesa a tsarin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ka nuna tsoron Allah fa in ataita lis salati in ka zo ga sallah fakhara ka kasdan da kai ga Allah wafan rigil kalba ka wofinta zuciyarka daga duniya da duk abin da ya shafi duniya sanda zaka ce Allahu akbar ka nuna duk wani abin da yake damun ka na duniya duk wani abin da yake damun ka ko menene Allah ne gaba da shi gashi kuma ka zo gaban Allah ba sai ka kyale wannan ba eh, ba sai ka kyale wannan ba yanzu ai abin kunya ne ka je gaban sarki kana a wannan naira biyar ko ka je wajen gwamna ko ka je wajen gwamnan santar ma ba naira biyar rake ka to Allah haba me naira biyar to duk duniya gaba ɗaya da abin da take ci da abin da yake cikin ta da ya kai matsayin naira biyar a wajen wanda kake ganin ya kai ko ina a kuɗi ba domin me yanzu ka je wajen nan za ka tsaya ko magana wai naira biyar ce ce naira biyar ya sa ɗauka ka zamo ƙwaƙwalwa ka ta tafi ko ka zamo kamar yaro ƙarami to shi yasa ka gofinta zuciyarka minar duna daga sa- duniya ta sil in kai haka ka samu saduwa wa bi muraqabati maulaka shi ka mai da hankali ga lura da cewa duk abin da kake ubangijin ka fa yana ganin ka duk abin da kake ubangiji yana sane alamu kha'inatul ayuni wa ma tufi sudur zaka allazi ya alamu sirrakum wa jaharakum zaka allazi liwajhihi tusalli wanda saboda shi ne kake sallah wanda sallar da kake domin sa ne kake yin ta kuma shi abin da yake duba zuciyar taka ba wai yadda kake a zahiri ba ta bi a zahiri mutane su shaida cewa eh kayi sallah wanda za a kira ta sallah amma Allah da zuciyarka yake dubawa to ta yi ka gama sallar gaba ɗaya ka zamo ka faɗi
wa taqid Ka kar- anna law ta zalle ka kar- ka yadda ka kudurce cewa yin sallar nan nuna kaskan da kai ne ga ubangiji bi fi'iliha ta fuskar ka aikata ta mu'azzima kana mai girmamawa ga Allah da kake wa sallah mujilla mai daukakawa ga Allah da kake wa sallah a duk abin da kake faɗa mu zama kana duban Allah fa kake faɗawa duk abin da kake faɗa a sallah wa hazir an wa hafizan tuhilla ka kiyaya daga a ce ka bata bi naqsi da tawaye wani abu aw waswasati ko kuma ka bari shaidan yana wasuwasi a zuciyarka a ringa kawo ma ga kawacin mu yawutun ku za ba a siyar ba yaushe za a siyar ne ko ga kuɗi wani yana bi na yaushe zan samu ko ga kuɗi na wajen wani ko yaushe zai bani a yi na aika huce matsayin wannan kai da ka je gaban Allah
ma kana duk abin da za ka yi wasuwasi a kai ba komai ba ne azama a azamu ha mafi girman abin da ake nema a nan la tatriki shaytan shi ne cewa kaka bar shaidan Yal'ab yal'abbi kalbika yal'abbi kalbika Ya, a tsarin nahu za a yi rafa a kan yal'abu din to amma a nan tun da akwai damar a yi idgani to dangane da awon baiti dole a yi idgani in aka ce yal'abu bi kalbika sai awon ya karya shi ya sa to tun da ana idgami idgamul kabir kenan ko irin wannan shi ne idgamul kabir to tun da ana yin sa tsari ne na larabawa dole abu wannan tsarin a ce yal'ab bi kalbika yi wasa da zuciyarka ila an yi zulima kalban haƙi zuwa ya zamo ya sa zuciyarka ya zamo ta yi duhu ya zama zuciyarka ta yi duhu
walar zata salati tuhura ma irin daɗin da ake samu a sallah ya zamo kai kaga- ka yi sallah ka gama baka samu ba haƙƙi da ake samun wannan daɗin ma kai baka bi ba
fadawilin kushu a fiya a a misali ƙaramin misali kai ka je ne inda an yanka nama sai jini sai abin nan sai ƙarni sai ƙarni wani can kuma an gyara naman an masa kyakkyawar dahuwa wadda ko'ina ta kai dahuwa yana sawa a harshensa yana jin ɗanɗanon wannan nama kaga ba matsayin ku ɗaya ba ba matsayin ku ɗaya ba kai ka bige da ƙarni ne kawai ƙarni ah, shi ko ya samu daɗi- daɗin da ake samu a wajen haka wajen sallah ma wasu suna sallah yan kaɗan suna sallah suna samun daɗin da ake samu a sallah yasa za a samu wacin- wasu cikin magabata irin yadda daɗin da suke ji a sallah yake sai wani abu ma ya same su suna cikin sallah ba san me aka yi ba akwai wanda ciwo ya kama shi a cikin magabata wanda aka ce ba abin da yake akwai a ciwon a kafarsa ne aka ce babban magani a yanke kafar ya za a yi a yanke kafar ai mutum yana lafiya cikin hankalinsa a yanke kafa abu ne ba mai wuya ce sai ya ce ai abin da za ku yi aka ce to za a baka wani abu ka sha in ka sha zai ɗauke ma hankali sai ya ce a rayuwata a ce akwai sanda aka ɗauke min hankali ba ba na ambatan Allah ai ba za ta yi ba sai dai in bacci ne ya zo ya rinjaye ni wannan kuwa na san Allah ne ya ɗora min baccin amma ni in sha abin da zan faku daga hankali na har ya zama ba na ambatan Allah ba zan yadda ba ce in kuna so ku yanke kafata kai in ji to ku bari ina sallah ku zo ku yanke ba zan sani ba haka ne ɗin kuma ta faru yana sallar aka yanke kafa bai san me aka yi ba to a kaga wanda suke samun daɗin sallar har yake ɗauke musu hankali su zamo ma ba san me ake ba A, to idan ka bari shaidan ya zama yana wasu wasu a zuciyarka sai ya zama irin wannan daɗin gaba ɗaya ba ka samu ba ka dawo mai hushuwa shi yasa ka ɗore akan tsoron allah a cikin sallah ta fishali ka ta hasha ka zamo mai tsoron Allah linahiha an munkari domin ita sallah in an yi ta a hakika tana hani daga duk abin da yake ba daidai ba wa fasha da duk abin da yake mummuna
wani in fi za ka je ramani sai dai duk irin tsayawarka duk irin dagewarka sai fa ka dawo ka nemi Allah ya taimaka ma ba wata tsayawa ba wata dagewa da za ka yi ka kai in ba Allah ne ya taimaka ma ba shi yasa kuma ka dawo ka nemi taimakon Allah wanda yake mai yawan jin kai falmusta'ani Allah da ake neman taimakonsa hayar musta'ani shi ne daman fiyayyen wanda za a nemi taimakon daga gare shi Ah, ba wanda za a nemi taimako daga gare shi kamar Allah domin Allah inda an nemi taimakonsa to mai taimakawa ne sai dai in ba a nema ta hanyar da take daidai ba Eh, amma inda an nema ta hanyar da take daidai to Allah mai taimakawa ne to alhamdulillah sai mu tashi fasulun lilfari ya 60 na matanin